بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاكر قوة شعبان shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da talatin da bakwai ta kuma mu tashi darasi na 138 hadisi mai lamba ta 928 inda za mu tashi babu istihbab nikahi zawati din a cikin kitabu raza inda malai yake magana akan wato za mu tashi babu na 11 babin da yake magana akan istihbabu nikahin zati zati dini babin da yake magana akan an so mutum zai aure ya aure ma abociya addini hadisi mai lamba ta 828 ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi yake tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace don abubuwa hudu annabi ba cewa yake aura ba dabi'ar mutane ya gaya ba duk wanda kaga yayi aure to a ɗayan hudun ne shine tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace don abubuwa hudu limaliha akwai wanda in kaga ya aure mace to auren jari ne an gane ko limaliha wasu suna yi ne don dukiyar mace shi sa wasu a yanzu a matasa a kawai da ya tashi a wuri sai ya dubo wani gidan da za a kawo ta za a kai ta da gadoji sannan kuma za a yi magara da plasma ko da ƙatuwar kuriza sai ya duba ya ga za a kawo ta da wannan saboda wai ma'auni shi ne yadda aka kai yadda kokon wata duk sun sani suna da labari eh shine ai nake da gara sai an duba an gani suna kai gara ko ba sa kaiwa sannan kuma akwai wanda kuma yanzu suke duba don wani kwanaki mun tattauna da shi shi kuma sai sun duba sun ga cewa akwai wata alfarma da zai iya samu ta ƙarƙashin babanta wataƙila yana babban ne a gwamnati dalilin wannan za a ba shi aiki babba za a yi maka za za a yi kaza da akwai wanda yake gaya mun kwanan nan muna tattauna ita abokin sa yana taimar ka ga wannan matsalolin yanzu da kake ciki da shawarar da raba ka ka auri kanwar mata ta da baka cikin jin haka yake masa saboda wani yanzu an ba shi aiki mai kyau a Abuja sannan an sai masa mota an yi kaza an yi kaza ya gaya mun babban mutumin da yake a wurin yarsa yace to kage yanzu wannan wa kai yanzu gashin gidan haya ka kama yana ga ya mantuwa da ya bi shawarar sa ta tuni baya cikin wannan matsala to limadi haje shi za ba ka ga maganar da dai injiniya ya kallo na kwanaki tana nan cewa true love ya tafi true love ba a ai mafi yawanci yanzu duk kawai sai dai kai ta addu'a Allah ya sa ka faɗo cikin wa qalilun bahu kwarai kuwa amma wallahi duk yawanci wannan abubuwan da kuke gani yanzu in mutum yana da kuɗi duk irin matar da yake so ya aura zai aura sai dai ba kuɗi to shine limali ha to jama'a yanzu da an je an duba idan ka gama ta dade tana zawarci to baban mata kuɗi ba yayin da aka mutu kamar yadda na baku labarin abu sultan kaga abu sultan shi ba ai irin wannan ne tunda shi ya tara kuɗin baya shi yanzu jira ake a ga dawa da ya faɗi ba ma sai kun ce wai a zuwa nema aurenta ba kaga da can manyan mutane suke zuwa su ce ga wanda ka je ka nema aurenta a yanzu in dai kana da kuɗi kana cikin wannan ayat da ake tabiya da zamu zo nan gaba mu tattauna wasu gurare cewa in tana inda ba a kaza to in kaga wanda za a yi wa kashe ni sai dai an ban mata kuɗi amma ba a ban mata kuɗi ba ka kyale ta ba ba mai yin janawa ba zai kula ta ta mutu ta mutunta ya mutu ya bar ƴaƴa gashi ba su da komai amma wanda zai saurare za ta yi shekara a kowace ta ce mana shekara ta goma ta ce shekara ta goma malam da da gama ta kaba ta ce ko sallama ba ta bai da biyu sallama to kaga babu wannan magana to limali hadin nan mutane suna yin haka shine auren jari na biyu wani hasad ya wasu na yi ne dan yan dangi ce ta fito daga family kaza ai yar family kaza ce kawai yana so in za a yi taron shekara shekara da ake yi shi ma ya je cikin family ya tsaya shi kenan kawai to akwai wanda suna yin aure ne dan a ce daga family kaza ya yi aure ya zo cikin abokai ya mutu tabajiri ya kariya to shine na biyu wali hasabiha na uku wa jamaliha ko wali jamaliha a wata ruwaya amma nan wa jamaliha wali jamaliha shine bihi cewa wasu na yin aure ne don kyanta shi kawai so yake auro classical presentable one wanda zai ta kirawo abokai za ga farkon auren nan ta zuwa sai ta zuwa ta kawo ruwa daban ba da yafi a jikinta ko kuma da dan mayafi dan kadan ko staff iya wuya za ta zo kawai da ta juya za a kalle shi a tafa a teshi agewa ne shi kuma dadi yake ji ya zama da yuti allazi qirul fahisha fi ahli bin sirrin da annaba haka annabi ya kira shi sai tabbatarwa wa tabbatar da barna cikin iyalansa wanda bai damu ba kwata-kwata bai damu ba irin su ne za ga mutum ya ɗauko matarsa a mota ya taho abokinsa ya zo sai ya sauke gilas ɗin ɓangaren matar kanan zai zuro kawai suna hira ai kana neman fatan buzirin jahannama ka samu wannan ka gama ta ɓangaren matar fa kanan zai sauke gilas ɗin a leƙo a ranke dade na gajiya zai zu sako hannu haka wai tana zaune ana hira shi kuma yana can kwata kwata bai damu ba irin wannan ne na baku misali akwai gurin gurin da ni sister dina ta zauna gurin mako makociyar su take wanda complaint akan cewa tana cewa dan Allah ki ga yawa mijinki di yadda za a yi ya lallaba mijina zurka zuwa dan karatun nan da ake ko da a biyu ne a tabi gurin da ka amana ya rika jin wa'azi wai saboda ba ta ganin mutum mara kishi irin sa ba tana ba ta labari tana gaya mata cewa tace wallahi bari gaya miki tsabar rashin kishi akwai randa dama abokan zan sun zo dan nawa kawai suke ba wani zancen shi wai dan boko kawai za a shigo gidansa saboda haka tace akwai randa ta fito daga wanka daga ita sai kawo tana shafa mai a cikin ina room dinta bedroom tana ciki kawai sai abokin zai shigo zai ba da wani abu ita ce za a ba sakon shi yana falo akan akan wannan kujera yana kallo yana kallon plasma sai yake mata ba ta miƙa mata ita ba ta ce take faɗa wannan miƙa mata sai da yake dala ka miƙa mata shi yana kallo shi ba zai karba ba haka ya leda in ji matar take cewa tana kafa mai daga mutum kawai a kanta ta ce ba ta yi man magana amma lokacin sai da sai magana wannan wani irin rashin mutunci ne kar sai ta faɗa to shine take ta wai da Allah mijin wannan din ya lallaba mijin ta zurka zuwa karatu ko ya zama mutum to kaga wannan bunsurin jahannama kima allazi qirul fahisha fi ali yanzu wannan zai zo tarar da barna a gidansa ya magana ba zai ba to saboda haka wani jamaliha akwai wanda kyau kawai suke aure to duk wayannan guda uku da annabi ya faɗa sai ya faɗi na hudu sai ya ce walidini ha sannan kuma ana yin aure dan addini to wannan gurin za ka jawo layi domin shi ne annabi ya ƙara bayani a kansa sai ya ce far bi za ta di karabauta aka yi ce karabauta da mabociya addini ta ribati ya daka fasara biyu ta farko shi ne za ka yi albarka an ka samu yar addini ko kuma idan baka samu mabociya addini ba to lallai sai ka fi wato sai ka zama sai ka fi kowa talauci Allah zai haɗa ka da talauci hannunka zai kasa abin nufi saboda talaucin da zaka fada sai ya zanto daidai kake da wato wanda bai da komai sai kasa da ya yi ba kawai ya bayar wannan shawarar da annabi alaihi salatu wasallam ya bayar ita ya kamata kowa ya dauka shine na sha faɗa wannan kuma mun sha faɗa a karatun ina so in ƙara ji wace ce ma bociya addini mun sha faɗa wannan a karatu malaba ya kai ya kai ya gabata kai bayani ina ji wanda take hakuri akan biyayya ga Allah da kuma kaucewa ne da hannun ubangiji haka ba da abin da akwai karin bayani ko kun gamsu na'am ita ce ko almaratu salihah gashi na an kara mana cewa almaratu salihah mace ta kwarai a duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah an fahimta amma so ake addu'a sai ce salihah din ai inda an kace salihah za ta dini din ke wanda idan ka kare kalle ta baba da idan yana bayani sai dan takara ne cewa za ka yi farin ciki eh sannan idan ka umarce ka za ta yi ma da'a sannan za ta tsere ba mutuncinka lokacin da baka na da naka mutuncin da dukiyarka ai ai barakallahu fi hadisi Abu Hurairah kenan annabi alaihi salatu wasallam yace ai wato ayyun nisa'i khairu hadisi Abu Hurairah aka ce da shi tambayar sama akai wace mace ce ta fi shine zaki dinka sai annabi ya ce allati tasuruhu idza nazara wa tudi'uhu idza amara wa la tukhalifuhu bi nafsiha wa maliha bima yakrahu hadith Abu Huraira cewa duk matar da duk matar da za ta yi ma biyayya idan kai mata umarni kaga tana son ka ita ce saboda so za ka idan kuna zama a layin nan kace ka ta ƙara bin layin ba za ta kuma ba wataƙila da a gidansu an yi an yi da ita ta daina bi ta amma kai ka faɗa sau da yawa za ta kuma bi ba kawai ka ce ta canja layi saboda ba ka so a yi kaza sai ta canja duk makan auren fa za a ga suna da wannan biyayya saboda tana son sa to shi ne malamai suke haɗa ce wadda take son ka take ma biyayya domin akwai da tana son ka amma ba za ta yi ma biyayya ba take ma biyayya sannan kuma ba za ta saba ba cikin abin da ka ba ta umarni ba sannan za ta kiyaye mutuncinta da naka ta kiyaye kuma dukiyarka da tata duk kuma abin da kai umarni za ta yi amfani da shi ko da an kwalinta a gaban goshi yake inda ba ta za ta bi wannan abubuwan to za ta dini ko hijabin tana jan kasa tana tafiya a libin bawon nabunta a baya in ba ta da wannan bitas ɗin to ba za ta dini ba za ka yi larabci ɗaya ta yi goma in dai ba ta ɗau wannan ɗabi'un ba to ba za ta dini sunanta ba ba wai ana nufin ta haddasa bukari musulun da qur'ani shine za ta dini ba wannan idan ta same shi nurun ala nur domin so ake wato ya zamto tana da wannan idan wannan din ana tunanin idan tana da shi zai mata jagoran domin auren jahila matsala ne matsala ce babba to wannan ana sa ran zai zama mata fitila amma idan ba wai na abubuwan gaba ɗaya cewa za ta dini ba za ta dini ita ce mai wannan ɗabi'un ya kamata ka kiyaye don wani zai je wani lokacin za ka je ka tarar da wata boko ta yi biology ta karanta single owner amma wannan tsohon gaba ɗaya tana da in ka ja aya ba ga dama wata larabci za ka yi masu jiji da raɗin laurayi ta ɗauka aya kaza ko ba haka bane amma fa duk abin da kace Allah ne yake ai ba za ta lallake shi ba annabi ne yake ai ba za ta lallake shi ba wannan ita ce za ta dini amma wanda za ka zo kuna mutu ka faɗa ta faɗa ba za ta dini sunan ka an fahimta da kyau ko saboda haka wannan ya kamata mutane su kiyaye akan wannan idan ka kiyaye da wannan to Allah zai taimake ka ka samu za ta dini na'am za ta dini a akwai su su akwai suna nan to sai kuwa eh amma akwai wani class da kuma in kana so ka sami irin wayannan din shi kuma class din zaka bi idan kana son irin wayannan na'am eh na'am da kyau mm. haka haka ya wubde kun da abin da ya ce wai akwai wani malamin sa a jami'a da yana ba su balagar hadisi daidai fasfar da za su ce sai ba da misali da shahu kamar shahu ne ya hango ɗan tsako yayin da ya ganji za ga kokari yake wa ce shi kawai to to a ce kai ma an kaga za su ji ne wai kai wub da ita abin da yake zo ya ce kenan in ka shirya wuri ko yawa ba ji za mu ke cewa letkoma addu'a ba ai babu wanda yake saurin daukar zaka dini irin letkoma ina ga ya ba letkoma ba ka gaba jajen ka gaba ɗaya kai bautar gunki gaba ɗaya lokaci guda ya zo ya yi wufda da Allah ya saka mata ne Allah kuwa ya wannan zai zo ya taɓa ta ba lokaci ɗaya duk shekara zai je malaria ta uku saboda sauro ya ki turowa wai bai da sana'a wai jira shi jira yake sai an ba shi aikin gwamnati ba ta wa yanka lokaci zai ina gaya ma amma let koma ya zo yana zuwa ya shirya a wani wata biyu uku sai dai ka ji an ce kafin azumi da wata ɗaya haka bane imani ko yana da laifi ne ai na dama zai samu yana da laifi a gurin wa to da la muhallala hum min al-i'rab wa ai ba da su muke ba ai ba da su muke ba abinda zai nuna ba babu ne shi yadda iyayen suka karbe shi ba hannu biyu domin sun san wancan bata musu lokaci eh aure wani ba wani ba baka gane kawo jawabin misiyar da ake magana ba kai wani shi ne za ka ga zai da take amma auren ɗauki sandar ka akwai matar da so take a aure ta kawai idan to ta mutu tana da mutu ita so take kawai ba zancen wannan mulkin mallaka in dai ta ba auren jarin nan za a yi kai dau a saraki gwanda a ɗan gurza ka tukunna ta zubar da za ta dini to ai a cikin masu wannan kudin ma akwai za ta dini amin ya Allah eh wannan shi ne to kaga wannan hadisin yana koyar da mu a kan yana kwadaitar da mu dangane da kyakkyawar kyakkyawan zaɓi in mutum zai zaɓi mata aure kun ga wannan abubuwan gaba ɗaya guda uku da annabi ya lallaki gaba ɗaya suna da tashiwa idan kuɗi ne zai ƙare kuma bai ƙare ba za ka zo da kuɗin a gidan ka ta ishe ka ai da yawan matasa ba sa gane idan aka doza lokacin da mutum yake rawar kai a waje bai aure ba sai lokacin da ya shiga musamman a wannan marar yanzu ya shiga ya fara aka fara da haihuwa ɗaya ko wani yaro ake gaya mun faran nan wai ni abin da yake wani ma dariya ya bani ta kai wai tun yanzu ya fara korafi cewa shi ni da da yake wani zara ta dau ciki tun yanzu kwanci kai kwanci bi yana ta mita kaza kaza kaza shine nake gayawa dan uwansa da yake gaya mu ta sai ka gaya mar uwa ta fari ji ba ai komai ba haba mala ba ma ke kala ba ka fara wani korafi yau korafin me za ka yi in yanzu tab a ai kallon nesa da yawa matasa suke wa aure ita ibada in dai zaka samu lada a kanta wallahi sai kai da gaske aure kuma ibada ba wasu yadda suka dauka kawai jin dadi da holewa ba ba shi bane tab Allah ya taimake ka wadda tana zuwa ba a satin ta samu juna biyu gaba ɗaya ɗari uku canja sai wani mahaifin ma Allah ya masa rama yana cewa yaran yanzu wai kamar da ƴaƴan su suke zuwa a hannu yana hannun ta dama tana shiga sai ta ajiye shi kawai already ta tawo da abin da to da zara an shiga wannan gwagwarmayar kuma Allah ya taimake shi dama gidan haya ne bare kuwa a shekara gudan nan zai biya kudin haya zai gafan bas ya karu a dakin bola ya karu ga sun zama su uku yanzu wata ila su hudu da almajirin gidan a nan zai fara ga ina ya doka aure shi za a wata da tijuwa da wani yana son aure da ke malam da aka ce yi magana da idan muka tattauna ta ce wallahi malam ba aure ne ba na so ne matsala amma bai nuna mun alamar zai iya aure bane nace me kike ni bi hajja yace saboda wanda zai yi aure mu dan da muna yara kaga dai yace baraya ne kuma matashi ne ya girma yace ni yanzu a karkashin sa ne ya kamata a ce dan nuna mun wasu alamu alal akalli sai na gada karatu cewa wanda yake zaune da uwarsa ba iya mata komai ya zai iya kawo wata ya rike ta yace wannan karatun naki daidai ne hajiya shine kawai karatun da ita yace ban da objection a kai tace wanda ba ai mu da yadda muka sani shine wanda yake hidima da uwarsa to zai iya rike wata daga nan da kansu su iyaye suke cewa to ya kamata fa ka nemo abokiyar gaba su za su fara baka gidan layi cewa ya kamata ya kamata in baka yi ba sai a fara nuna wa ƴaƴan uwa cewa ka je gurin wanci amma wannan da kullun ya dawo mita ma yake ne za a kai to shi bai kasuwan ba kuma me yasa a kai to abincin berar lugamman din yana fafutuka sai ya koma ya ci kaga wannan duk yana cikin abubuwan da sai an kalla sannan abu na biyu hadisin yana koyar da mu cewa ka gina iyalinka ƴaƴanka mata an suka taso ka gine su akan ɗabi'u na addini duk wani abu da za ka gaba ta tafi da shi gidan aure ku to a gida ta koya idan ka auro mace yanzu ne godiya idan an yi abu ta ce na gode Allah ya saka da alheri a gida koya mata har wata nan sai da muka tattauna da wato da wata baiwa Allah psychologist ce nake cewa ni ɗabi'a ta na koya yara na a gida ba wai mata ba har maza ba mace ba ma in suka taso duk wanda ka bawa abu ko yanzu na koma da abu na kai za su ce sun gode sai ta ce mun ɗabi'a ce mai kyau amma abin da yake ba ta tsoro sai ta samun wani wani virus to abin da yake ba ta tsoro malam idan ka koya ya mace ta saba da wannan ta auri miji wanda bai iya godiya ba ko kuma shi namijin ya saba haka ya auro matar da bata iya godiya ba wai ba ta iya rike mata nace a nace ai koya wa mutum da kai dabi'u da yawa akwai abubuwan da idan ka auro mace yanzu ta kaza in ta ga kana yi ita idan ta kama abu kace ka gode yau da gobe a matsa wannan honi mun din za ta koya ai abin da ba a so ka zo ka ware ku ta kallon plasma kuna kallon su a fulam ku ta gindi bayan wata ɗaya biyun nan ta goge to ba za ta yi ba komai ba wannan ɗabi'un da kuka yi ni firminci za ta ɗora a kai amma a wannan wani mun ɗin ɗabi'un da kake so ta ɗora a kai to Allah ya in kana yi za ta yi in ka auro mace yanzu ba ta iya gaisuwar safa ba sabuwa da sabuwa ka tashi kai ka ce na kwana ina gaya ma wallahi tallahi tun da ta riga ba yadda za ka yi ɗabi'un da shiru gifta ɗinta ya fito yanzu kai gaishe ta kawai ka jiru karka wani damu an tashi lafiya to to zannu wani ya zo ne mana complain inda muke zama mun yi sallar juma'a muna zama mu tattauna sai yace ji matsalan matarsa kullum shi ƴaƴan su biyu ma ko uku ba ta wankin banɗaki ne ba ta tintin ba ta wanke banɗaki sai muka ce za mu baka shawara amma mai wahala in ka tashi kai wanki ka san Allah da kansa ya zo yace yanzu tana wankewa saboda kawai sai banza da ita sai ɗauko sabulu da dijol ɗinsa da waye ya hau wankin banɗaki na ce duk wanda aka zo a ganka kane shi ne mata za'a ina gaya ma a haka annabi ya gaya wani da makocinsa ya ije shi annabi ya ce ce bo kayanka ka fito da su waje kai ta fito da su ga gina adabu da mufrad yana ta fito da kaya ya zo ya ganshi mutane duk wanda ya gani ka amma wannan da gidan wanda ya matsa maka din nan Allah ya wadaransa ya zo rika bashi Allah ya baka hakuri dan Allah ya hakuri to akwai dabi'un da baka bukatar sai ka faɗa kai za ka yi su a aikace kawai ka wuce gurin to kaga wannan kana gina ya mace akan dabi'ar da kake so ta zama za ta bi shine ta koyi wannan dabi'ar duk lokacin da aka bata umarni da hali ta yi kokarin bi sannan kana so mace ta samu wannan dabi'a kyakkyawa cikakkiya to ka sa mata san ka fiye da kowa a nan ne ake cewa ba za ka iya bada wanda za ka aura ka ce ki auruwa da take sama alwada'ata domin biyayya kai tace gaba amma an kaba ta hannun duniya sai da sai da ita to shine za ta yi bigi kirji da ce wallahi sai dai abin da za a yi mahaifinta fa tana ganin yanzu baka isa ba tunda wuyanta ya kai wato ya girma to sannan hadisin yana nuna cewa ya halatta a amfani da wasu kalmomi wanda ba su larabawa suke nufi ba kai tsaye cewa karibat ya daka a asali ana nufin wato za ka yi talauci to shi ne za ka fasara ta biyu shi ne in baka bi shawara annabi ba ka haɗu da matsala shi ne irin wannan matan da za ka duk abin da za ka yi mata na alkhairi ba ta gani a kana cikin matsala kuwa me kuɗi ne kai amma duk abin da kai ba ta gani sai ka gama zuwa kayo abun ka kayo shopping ta yau da kamar Allah ya masa rama yana cewa sai ka gama ciwo abin daga waje kasan waje kana zuwa ita wurgar da ita ce ita ba wannan take so wani za ta hango bai ma kai wanda ka siyo tsada ba ta ce shi take so ai ka shiga matsala kuwa to shine kalimat ya da din wato kalmar ba mahallin da ba shine kamar yadda in ba haushi ya abu za a ce shegewa ne kaga ba shege na asali yake nufi ba to irin da shi sannan hadisin kai tsaye abin da ya dunkule ma gaba ɗaya shine ka yi ƙoƙari kai mu'amala da ma'abota addini a komai domin zama da ma'abota addini ana ƙaruwa da abubuwa da yawa mutum zai ƙaru Allah ya dace da babu sai babu nikahul zikri babin da yake magana akan an so za ka yi auren kawaru budurwa budurwa ita ce wadda ba taɓa aure ba ka tace budurwa wadda ba taɓa aure ba aure sahihin aure ita ce budurwa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala tazawwajtu jabir da abdullahi Allah ya kara masa yadda yace na yi aure dan magana na cewa sahihi abe yana rubun wanda ta yawo kuma ta gama yawon da za a ce a ita ba ka ji ta kai ta istibra'i ba to da gaba ɗaya zargin ta da ake ma kacce shiga da wani abu gida sai ta yi istibra'i amma budurwa ina zan ta yi istibra'i ba zan ta yi istibra'i wanda ake zargi da matsaloli ita take istibra'i wanda ta yi biye biye ta ta yi ibrahim a ga ta yi jini cewa ba juna biyu tare da ita sai zawwajtu na yi aure faƙalar ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ta zawwajta jabi da yace na yi aure sai annabi yace da ni me ka aura tambaye da yawar kenan me ka aura a kulki sai nake ta zawwajtu sayyiban ba zawara na aura فقال زي ما لك وللعذارى wa li'abaha kai ko me kai ka kamar a Hausa ga ƴan mata shine azra'u shine wato yarinya budurwa akwai fasarorin da yallo ga cewa je na faɗa ba amma dai azra'u ana nufin budurwa sabuwar budurwa shine azra wa li'abaha li'abaha da irin wasanninta in ka auro ta ga ta budurwa ga jira ta kema abubuwa da dauke cewa قال محارب محارب إذا يتكين آد رجال سند إذا يتكين ماذا جاء حديثا سيتي فذكرت ذلك لعمر بن دينار يتي سينا جاء عمر بن دينار وانا حديثا فقال عمرو في عمرو يتي سمعت جابر بن عبد الله تكينا لما ناجد جابر بن عبد الله ينا مغنى الحديث يا فديش يقول ينا قال لي رسول الله annabi cewa yi da ni halla jariya da ina ba ina ma budurwa ka aura tula'ibuha wanda za ka yi mata wasa wa tula'ibuka ita ma ta yi ma wasa to kaga wata fa'ida da aka faɗa cewa ka auro budurwar da za ta yi ma wasa kai ma kai mata wasa to kaga anan anan ne malamai suke ta tattauna ake ta magana akan shin auren waye auren waye ya fi tsakanin bazawara da budurwa wasu ka ce auren bazawara ya fi da yasa saboda annabi alaihi salatu wassalam ya auri matansa guda tara ko goma sha ɗaya gaba ɗayansu zaurawa ne banda na na aisha shine dalili sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya gaya ma a suratul tahrim ata rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibin sanyi ba ce yace suka ce sai da aka fara faɗan bazawara sannan aka ce wa abu kara da kuma budurwa to kaga wannan wai fa'ida auren bazawara kenan sannan kuma wani ba Allah muna tattauna da shi wani malami ne wata ran yake cewa idan ba saurayi ya sake bara soyayya da bazawara ku zai sha mamaki sai ya fita da kowa a cikin family ɗinsa domin ta iya zoyya haka yake yace shi da malami ne yana wa'azi a garin da yake da kyar Allah ya taimake shi aka kubuto shi lokacin da kafin ya auren fari yace ya fara zoyya da wata bazawara yace wallahi da ta rike mawuta kuma aka zo kun san irin wannan matsala a gida sai kuma suka ce san wallahi ba zai fara auren yaranka da kai zaka auro babba aka rika bugawa yace shi kuma Allah madaukakin sarki kullun wato yace da wa Allah ya hada shi in ba da ita ba kawai to shine wata ran mara irin wannan tattauna yace gaskiya akwai hatsari in ka sake ka fara soyayya da bazawara to ka kadi domin ita ta dan sha wahala ta sanya za ta yi duk wani abu da za ta kwantar da kai na biyayya ta iya za ta iya kwanciya ka wuce kanta ba za ta yi ma rawar kai na budurwa ba kun fahimta da kyau ko ita budurwa za ta rika jin cewa kaza in ba ka tafi ga wasu maybe ta samari da kyan ta zaɓe ka za ta ja aji ba zaura ko ba za ta ja ma aji ba wannan abin da ake faɗa hidima sai ma wai na kulawa da gashi goro ne kai baka da mata sai ma wani fulawa sai ma kaza sai ma duk wannan abubuwan da tarere a sun iya kuma ta iya magana a to kakar da ka zo ala zaka da alheri da ne ka bada to kaga sun faɗi wannan su kuma wanda suke cewa auren budurwa ya fuskata ya to duk annabi ya aure zaurawa duk cikin su kuma wace ya fito ai budurwa ya fito na na Aisha ya fito wannan shine dalili sannan suka ce ga hadisi na na Abdullahi dan Mas'ud da Annabi yake cewa alaikum bil abkar in za ku yi aure na hore ku da auren ƴan mata fa inna fa innahunna azabu afwan ko wa an taqu arhaman cewa wai su ne bakin su yafi kamshi sannan kuma mahaifarsa take wato a tsaftace a idan wannan magana ce kai tsaye kaga annabi ya faɗa amma na taɓa gaya muku akwai malamin makarantar da ya gaya mun secondary school ba cewa ne duk a zargi yan matan mu ba amma yanzu yadda bala'i ya shigo da musiba yan matan ba ba kowace za ka kalla ka ce tana da wannan sifofin ba Allah a matsayinta na budurwa domin yara aka kama a makaranta ta yan mata wanda suna wasu sun sa a UCD wasu suna shan fil principal malamin da ya ja makaranta shi ya ga wannan Allah yan mata isa su isa su isa su shi yasa kawai sai dai kai addu'a sannan sifa ta uku annabi ya ce musu wa arzabil yasir wai sannan ƴan mata irin na da sai ku aura da ne sun fi yadda da abu kaɗan kaɗan shi ne za a ba ta abu kaɗan ya karɓa su gode shi ma ya danganta ko ya danganta to akwai fa'idodi da yawa da suke kawowa ko ce tana kawai da ƙarfi za mu ji auren bazawara ko budurwa maslaha ce kawai taka simple wannan za ka la maslahar ka ce kai kawai da zamu ji jabir nan gaba ɗaya daga cikin fa'idodin da suke fada ne. fa'ida ta farko cewa ita budurwa fa'ida aurenta shine za ta saba da mijin da ya fara aurenta irin yadda ka tarbiyyance ta haka za ta tafi shi za ba ya taɓa ku misalin matar da ta auri wani bayan sun rabu da mijinta na farko da ta auri wani wata ran ta ce wai kai baka duka saboda mijinta na farko Allah ba ta ci fiya da ke ta ta riga abin ya zama jiki ta ce masa wai kai baka saboda shi mutane ne da ba ta ba wata ta zo ta ce jiki wai kai baka duka raka da ke ni ba sannan akwai wanda shi kuma yake cewa matar cewa ta yi shi bai iya ashar ba saboda wani mijinta ya saba tsura mata ashar wanda ta aura wancan to kaga irin tarbiyyar da ya bayar a kowane yanayi hatta abin da ya shafi saduwar aure a kansa za ta to ɗaya daga cikin kuma illolin auren ba zaura ce domin irin horon da aka yi mata a gidanta wancan da irinsa za ta zo ba to shi ne abu na farko da suke faɗa na abu na biyu shine wato ita budurwa idan ka auro ta soyayya za ta zama cikakkiya a tare da kai kawai domin suna cewa mal hubbu illa lil hubbil awwali saurayi na farko shi ne an kaza alaji da ne saurayi na farko wanda aka fara soyayya da shi in dai ka bari ta yi nisa don ba kai wasa ba kuma tana son sa to za ta yi ta za ta yi ta tunani wannan da ta fara soyayya ne aka zo mebi bin karfi aka yi mata ta auri wani za ta yi ta tunani ko kuma mijin nata mutuwaye ko rabuwa suka yi saboda wani dalili da ta zo sai ta sami wani abu wanda yake kasa da wanda take samu a gidansa to za ka yi fitina shi ba wannan matsalar amma idan kai da kai kuka fara soyayya ka zo kai ne saurayin ta farko da kuma kai aka yi aure don Allah ya dafa kana da soyayya cikakkiya shine wato soyayya cikakkiya suke magana an ta kunu muhabbatu hakalila sannan kuma za a samu kauna cikakkiya har yau wanda kuma wannan da wahala sai dai ta samu fiye da abin da take samu a gidan farko sai ba zancen tafin sai ta tafin da wani sannan kuma ce cewa ita budurwa wai ta fi tausayi kamar da suke faɗa irin ba gaskiya ne yanzu wannan da na gaya ma an shekara goma ko sallama ba kawai da ita kana nufin in ta riga ta shigo za ta daga ma hankali ba za ta daga ma hankali ba wata irin su ne za ta ce ka zo ka biya ta daki kawai shi ma ya danganta babawo sannan kuma wato sannan suke cewa ta fi saukin mu'amala shi ma wannan ya danganta sannan sai suka tsara da cewa fa'ida ta gaba wai ta fi yin haƙuri da abin da ta samu ta ina obiliyasiyar kamar da muka faɗa a baya ɗan ƙanƙanin abu da aka kawo za ta iya haƙuri ne kuma wannan ya shafi kowanne ɓangare ciyarwa shayarwa tufatarwa dannan da gurin zama sannan da saduwar aure sannan wai sun fi ƙarancin kwaɗayi kamar yadda ake faɗa sannan haka ce wai ba ta ɗora wa miji ita budurwa abinda wai da iko ba ta ɗora masa sannan wai kuma ta fi sauƙin makirci makircin ta ƙanƙani ne sai don sabani ta saba da wasu amma ba zo rakon warabi ta samu wayewa ta ta yi to haka dai suke ta kawo abubuwa sannan ka ce kuma Allah cewa yi ɗan aljanna ma aka zo matan da za a ba su cewa yi ina in sha ana hunna in sha a faja Allah hunna ke ce sayi ban ba shi ne zancen da zan kare dai inna in sha ana hunna in sha'a kalli kalmar ka je ka ji irin bayanin da ibn al-qayyim ya akan wannan gurin a cikin mahadil arwah ila bilad al-afrah kawai ko ka koma tafsir na sauran malamai da suke fitar da balagar aya inna an sha'ana hunna in sha'a fa ja'alna hunna abaka sai ce urban atraba wannan zubobi ne da duk aka koda mata aljanna to mu je zuwa to kaga wannan hadisin kai tsaye fadaitarwa dangane da auren budurwa abu ne da yake a fili sannan abu na biyu yana nuna kyakkyawar zamantakewa kan mutum ya zama sa baka da dariya sai hamma a gida da ake wasu kirari annabi alaihi salatu wasalam na Aisha tace idan ya dawo gida in baya nan gidan kamar an yi mutuwa amma yana shigowa sai gida ya haucewa kowa dadi ya kama ta shi sa lokacin da yayi wannan yajin ya bar gidan na Aisha tace rubuta maka da kai kowace za ta zo da gawayi ta rubuta a kofar ɗakin ta yau ɗaya da ya ce wata ɗaya ne gaba haɗe kamar an mutu mutuwa to annabi na shigowa gida mun da aiki amma akwai baiwa Allah da take kai na ma taɓa gani ni Allah in ya da gidan yadda ka san an matan gidan kowa gaba an mutu mutuwa saboda yin shigo baya sallama irin masu ban da bokitin ya tafi bokiti ya tura abin gyara sai ga yara na gudu duk yaran da ya taho da gudu zai je ya uwarsa yadda ka san an biyo shi awa mala ai annabi cewa ya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda yafi idan zaka zo yanzu a waje ka zama mai kirki amma ka koma gida ba a jin dadin ka mutum banza ne ai zo a ce iyalanka su ji dadin ina yawan gaya matasa ƴan uwan mu abokai idan muka je gidan kankana da yaya ina fa ina duba wani abu Allah idan naga kana da yara biyu ko uku yara biyu ko uku idan ka dawo ba ki zo sun ma oyoyo ba ko ni ina fara jin wani abu a raina anya ko baka da matsala a gidanka ya kamata mu in dai dawo ka kenan ba da ba kana gidan ba ya kamata mu ga yaran nan sun to da gudu abba ya dawo Allah na kallin su zo su yi welcoming ɗinka to wannan gidansa gidan kirki ne amma za ka ga mai gida ya dawo ba ruwan kowa da shi sabon aure ƴaƴanka biyu ko ɗaya haba mala ai da akwai magana gwara ce mutum ya riga ya manyanta wannan babba ne duk kowa ya girma wannan daban amma yara ƙanana sabuwar rayuwa akwai matsala gaskiya ai yara su so da gudu wata kila garin towa ma wani a tura wani wani ya faɗi sai ka ce a tafi a hankali wannan shine gida ka zo gidan kirki rai ya ɓaci da ka dawo gidan ka warware matsaloli amma wallahi wata gidan su yadda ka san gidan rasulun Allah kaga ai rasulun in ka ga an gida ya ta mugunta ce Allah ya zawaje to wannan gini saboda haka gidan annabi ba haka yake ba kun za abin da kai wani ya dauka fa shan kunu a gida wa sunna ne Allah ba shi ne ai zo a ce a wajen ka fito so a ce mutum ya zama boss a waje yawa kawai mutane da raina ka daidai ne wani daidai ke amma a gida za ka yi muladafa da iyalinka ƴaƴanka za su zo duk to yayi amma dan ka zama mutumin kirki a waje a gida kuma ba a jin daɗin ka mai amfanin ka amma idan da zai zo kowa ba ruwanka da kowa a waje amma iyalinka na jin daɗin ka ko kowa zai zage ka kai mutumin kirki ko kowa zai zage ka wannan shine abin da ya kamata ku kiyaye Allah ya dace da to kaga wannan hadisin kuma ya nuna cewa mutum zai iya tambayar wanda yake jagora sai faru ne to Allah ya zai wai Allah ramma ya ce ulaika sabun nari muka ce ya wala kai da ajiya suna dauke wuce ya ce wannan sunan ce kenan Allah ya saka da su to wannan shine to kaga ana so wanda yake jagora ya rika tuntubar wanda yake karkashin sa wasu abubuwa da suke to wato suke tare da su dangane da ya rika bibiyan lamarmuran su dan ya ga ya zai iya magance wasu abubuwa sannan kuma hadisin ya nuna karfin hankalin jabir jabir matashi ne matashi ne amma kuma yayi tunani akan meye maslaharsa domin ɗan matan da aka bari da kadan da ya girme su ɗan uwansa ne sai yace idan ya auro za mu tunan gaba yace idan na auro mu dawo yanzu sun zama su goma yace na auro mu dawo sun kitar aka ban mai dukkan mata kuma shine babba domin in ya auro budurwa wata ran sai ya rika zuwa ya raba fada Allah dan za su rika ganin yo wannan yo wata mata girme ta in suka abu za su dake ta ko sa din su mata duka dana samu wannan matsalolin to shine kuma shine taki gaba ɗaya gidan shi ne an bamban bashi yana so ya magance wannan bashin sannan ga su yana so ya kula da su da tarbiyyar su da ya aurar da su shi sa hankali ya zo mata wuri mahaifinsa Abdullahi bin Jabir a Abdullahi bin Haram a yakin Uhud aka yi mai shahada shi da abokinsa Amr bin Jamu shi ne wanda muka ce mahaifinsa da Muawiya dan Abi Sufyan ya zo yin kiki a wannan magabartar daidai baki'a baki'a ya matsar da ita ce to da gefen dan ta tambaya yanzu wannan masu tsaya a gurin za su nuna ma inda asali ba aka todi haif ne aka janyo shi na ruwa a Madina to sai ya biyo ta gurin sai Muawiya ya ce a kwakule duk wanda suke a gurin bayan shekara 46 a mai da su wani gurin daban shine Abdullahi bin Haram mahaifinsa da aka tashi dauke shi domin shi da Amr bin Jamu aka hada su Amr bin Ibn Jamu gurgu ne amma addinin sa ne mun biya wannan a karatun mu na rijal wani ta haula rasul da muka yi shekara biyu ko uku biyar baya haka to shine da aka dauko shi a cikin kabarinsa shekara 40 da wani abu da rutuwarsa amma da aka dauke hannunsa sai da jini ya tsatuwa ya dade domin a yakin hudu da maji aka soke shi anan sai dafa gurin to haka yi mutu da aka zo garin dauke shi an dauko shi daga cikin wato kabarinsa daga shi da rai an dago hannun sai da gurin ya tsatuwa auliya'ur rahman la khawfun alaihim wa la hum yahzanun cikakkun waliyan Allah ke to wannan shi ne to kaga hadisin yana nuna karfin wato hankali da wasira irin na Jabir da Abdullahi ka gan wani ne yanzu zai iya cewa shi kowa ya auri budurwa ya auri ba zaura sai ba zai yi ba amma sai ya auro mai hankali kuma za mu ji nan gaba sai annabi ya yaba mar da ya gaya min matsalolin sa sai annabi ya yaba mar cewa ya kyauta hakan ne domin ka ta taimaka mar da karshe za mu zo mu ji har bashin da ake bin sa duk sai da ya biya dalilin ya kawo mace mai hankali da za ta taimaka mar ba daga zuwan ta a zo a cinye duk abin da aka tara na angwanci muna da alaran man da abokin mu da muka koyarwa da jiya ubayyu lokacin da ya aure ba na mantawa irin gudunmawa da ake bayarwa aka tara mar gudunmawa da ya zo honeymoon ɗinsa da zai fara ya samu kuɗi sosai ya fara kwana da ɗaya biyu ya siyo ya tafi sa ya siyo kaza ya je kaza kwana na uku ta ce malam zauna yarinya ce har yau ina girmama wannan abin da sai ta ce zauna ta ce kaga wannan abin da kake yi ta ce ba zai dore ba ba consistency a cikin ta shawarar da nake baka ka ajiye kudin ka karimi Allah ya ta gaya ma wani har yau ko kwaduwa muka yi muka gaisa wannan abin yana faɗo mu kuma kar ka dauka wai a'a secondary ba ina ji tana SS3 suna kama wannan akai yarinya ce karama amma ta gaya ma wannan kalmomi cewa wannan abin da ta dauko ba ba zai dore ba saboda haka in kan samu dama kai in babu dama a hakura har yanzu suna da ƴaƴan zojin shi da ko bakwai yanzu to wannan shine hankali kawai dan an tara ma kuɗi na na gudunmawa za ka gane kuran kuwa wallahi kuwa to ina ga nan zamu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa dan lokacin yayi kuma ba mu karasa ba gaskiya mun ma haura alaikum salam na'am eh na'am Eh, ai ta gabacin karo. haka ne saboda a can wanda hadisin ma annabi cewa wanda za ta yi ma da'a za ta ba Allah da manzonsa kuma take son ka ita kuma mace in har tana son ka to za ta yi ma biyayya za ga abu zai taso wanda za ka gan wata ce za a iya daga hankali a kanta amma ka ce a'a za ta ce to me dawowa ta tsani kake so ka faɗa ko wai ya shigo gida ya tarar ta hau tsani mata ta tsaya ta ɗaya ta biyu ta uku da ta je tsakiya ya ce in kika ƙara hawa na sake in kika sako na sake sai ta janyo tsani suka faɗi kaga wannan ai mugu ne a haba wannan kuma ina soyayya a nan in ta bidiyo ba ko wanda aka tambaye ba a bera shekaran jiya ko cewa cewa in dai kika ta tambayi unguwa wai har na koma gida na tura ina dariya wai ta tambayi unguwa aka ce yace in kika fita na sake in dai kika fita shine wai ta fita ta window shine wani yake tambaya me hukuncin nace malamin da kaje an wa tambayi shi zaka koma amsa ita ce amsa Allah ya dadar da um akwai kamar yadda muka yi sanarwa satin da ya gabata cewa za mu karanta wannan littafin insha Allah ta'ala fa'ida ce guda 26 da Sheikh Salihul Munajjid Muhammad Salihul Munajjid ya fitar da su a cikin wannan littafin suke so mu karanta su akan guzurin Ramadan ga Allah ya ce mu ce mu akwai wasu bayan Allah a daga maganar da muka yi a ranar wani bawan Allah muna fita matashi ya ba da kuɗin guda uku wani ma ya ƙara ba da kuɗin guda uku wani bawan Allah a cikin dattijai ba da kudin talatin to saboda haka kamar dai abin da muke so mu ce ƴan uwa sun taimaka kwarai da gaske na wayannan littattafan mun gode Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita arzikin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa irin wayannan bayan Allah Allah ya ƙara yawaita mana akwai kuma maganar shi ma wai wannan matanta nan ta cika to sai aka yi mun magana muke magana da ɗaya daga cikin shi ma dai masu halartar wannan karatun to sai yake in gaya wa su saraki cewa kawai su gayyato wanda za su kwashe masa shi zai biya kuɗin to shi ma Allah ya saka masa da alheri ina roƙo Allah da sunayen ko shakka babu kamar yadda nake faɗa irin wayannan abubuwan suna ƙarfafa da'awa kwarai da gaske wallahi sai kaga ka samu ƙarfin gwiwar da kai kawai bincike za ka kai amma a baka kai da awa ka nemi kuɗin da za ka yi da awa da ita ana shan wahala gaskiya ana shan wahala gaske na gaya muku akwai bawan Allah da kawai ya turo dubu talatin kuma yace baya buƙatar na ce waye to sai yace baya buƙatar jinazan shi dan Allah ba sai an san shi ba ko shakka babu wannan da'awa ta musulunci da ita da ita ta ɗaukaka kamar yadda na gaya muku kwanaki lokacin da wani bawan Allah shi ya tura mana ICC a media ya tura mana dubu ɗari kawai dubu ɗari dubu ɗari wannan ai ba za mu manta da wannan ba shi sa da lokacin da aka yi wani abubuwa ya zartu wallahi na tuno ne musu addu'a a keɓantaccen lokaci sai Allah ya saka musu da alkhairi domin kai a baka da siyan littafi kawai yayi amma a ce da awaka ta so ka yi harkar duk abin da ya shafi kuɗi da kaza da kaza kai za ka kuma kai bincike ana shan wahala gaskiya amma a samu cewa irin wayannan guraren ɗan uwa suna ɗauke wa mutane to ko shakka babu ana samun ƙarfin gwiwa wallahi in ka zo binciken ma sai ka ga kana da buƙatar duba littafi biyu in ka tuno irin wannan abubuwan sai ka duba biyar bakwai saboda ka samu kware to muna roƙo Allah madaukakin sarki irin wayannan bayan Allah Allah ya yawaita mana irin kuma kun ga amfanin faɗa kenan ai da aka faɗa ga shi wani ya zo shi bari ya ce ba guda 50 zai siya ba a guda uku wanda ya iya siya uku yanzu nan gaba zai siya 100 wallahi domin 100 aji ne wanda ba iya bada kaɗan domin me yawa ya zo ba zai bayar ba fa ba zai bayar ba to muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da zubobansa maɗaukaka wayannan bayan Allah Allah ya taimake su Allah ya ƙara haɓaka arzikin su masu shekaru a cikin su Allah ya ba su tsawon kwana ne amfani muna roƙo Allah maɗaukakin sarki waɗanda kuma ba su da shekarun daga cikin su ma muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu shekaru masu yawa su ci gaba da amfanuwa da su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da zubobansa maɗaukaka masu niyya ta alkhairi kuma babu hali Allah ya hore mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da su domin akwai wata garabata kai kwaɗayi haka ka ji cewa wannan bawan Allah da ya kai guda talatin ya bayar yanzu wasu sadaka wakati sadaka jariya kai ma ina ma kai ne annabi ya ce za a baka lada irin nata ba wai Allah ya kwace ya baka ba a'a in dai kai jinda cewa ina ma kai kai wannan alkhairin kai ma za a baka kamar yadda wani kuma daga cikin dattijan muku albishir kusan mutum biyu na cewa sun mun magana cewa in je wannan kauyen da muka yi magana a kansa muna nan muna ta bibiya cewa akwai wani abu ba na so ma faɗa gaskiya kai bibiya tabbata cewa wasu abubuwa na alkhairi wani bawan Allah da muka tattauna da shi da yake so idan har abubuwan sun tabbata to za a je wannan kauyen da ba za samun karatuttuka na addini za a tabbatar musu da shi to wannan shi ma gaskiya ina jin daɗi kwarai da gaske iya wannan abubuwan da ya faɗa muke tattauna da wani malami na kaka ja do'in da yi ya masa addu'a kwarai da gaske to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana ire-iren waɗannan kuma wannan ya fara bani hasken cewa lallai nan nan gaba za mu iya samun waɗanda za a ce ruwa ne mala aliyu tafi ƙauye kaza ka gina ajujuwa guda biyu idan Allah ya hore cewa za mu iya kallon wasu masu hali daga cikinmu mu ce wane muna bukata a bamu miliyan ɗaya za mu yi aiki da ita guri kaza kuma ya yi wannan ya fara bamu fita da gaskiya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana idan idan wayannan wannan ibada da za mu shiga ta azumi Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu ikon biyayya a cikin wannan wata mai albarka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah madaukakin sarki ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi Allahumma amina fi awqanina wa aslih aimatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله to insha Allah sai bayan sallah